الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأحكمت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata takwas da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da sha takwas da watan uku miladiya hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai tarin alkhairi da albarka na ramadan a cikin wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tau. a wannan gari na tawa a cikin wannan ƙasa ta Nijar muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatun lana la alaina yau za mu tashi darasi na takwas a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan sura ta shura a jiya mun fassara aya ta sha tara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu fassara daga aya ta 20 zauwa aya ta 23 in Allah ya yarda muna fata Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu alaran mu aya ta 20 sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim man kana yuridu haqqan man ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa man kana yuridu al-harth man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah yace man kana yuridu harth al-akhirah duk wanda yake nufi da aikin da yake aiwatarwa yana neman lada a cikin wannan aikin da yake aikatawa kuma ladar yana fatan Allah ya bashi ita a gobe alkiyama Allah ce nazid lahu fi harfi ba shakka zamu yawaita masa a cikin ladarsa mu taimaka masa game da yin aikin da zai sanya ya samu lada mai dimbin yawa sannan kuma ya dage akan aikata aiki na gari ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana karantar da mu ababe kamar haka cewa idan mutum ya kudurta a ransa ya sa a zuciyarsa cewa aikin da yake yi yana yi ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba don wani abu na rayuwar duniya ana nufin ayyuka sun kashe kashi uku akwai aiki da mutum zashi wanda yake aiki ne na rayuwar duniya babu alaka bai da alaka da shari'a ta Allah subhanahu wataala ma'ana ta bangare in kai za a baka lada ko kuma in baka ba za a ruta maka zunubi yanzu misali kamar barci idan ka kwana idan mutum ya kwanta ya yi barci lada za a rubuta masa eh idan mutum ya hawo mashin lada za a rubuta masa idan mutum ya shiga mota lada za a rubuta masa idan mutum ya ci abinci lada za a rubuta masa to akwai ayyuka kuma wanda suke shari'a ce ta karantar da yin su misali sallah azumi zakka ziyarar mara lafiya kyauta ma iyaye ciyar da iyali tallafa ma wanda baya da shi karatun alkur'ani salatin manzon Allah istighfari duka wa'annan ayyuka ne da shari'a ta karantar to idan mutum yayi ɗaya daga cikin nagartattun ayyuka dan neman yardar Allah ba don a ce wane yana yi ba ko don a yaba sa ko kuma don ya birge mutane Allah ce na zillahu fi harfihi alkawali daga gunmu in ji Allah Allah ce za mu yawaita masa ladarsa ta hanyar musawwake masa yin aikin alkhairi domin ya samu ɗimbin lada mai yawa Allah ya dace da mu ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa dan annabin Allah dan annabi Adam idan yayi aikin alkhairi Allah yana rubuta masa lada goma ne idan mutum yayi alkhairi za a bashi lada goma ne Allah kuma zai linka masa a iya gurgudan niyyarsa zuwa 700 zuwa 700 ila at'afin katira yace wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana linka lada da wanda shi Allah ya ga dama Allah yana dubin zuciya ne kamar da ya tabbata a hadisi cewa inna Allah ta'ala inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum ubangiji subhanahu wata'ala baya dubi zuwa ga kamarka ya kanka wai kai mai ciki ne ko ramanni Allah baya dubin kalar kayan da ka sanya Allah baya dubin kalar mota da kake takawa Allah baya kallon kalar gidan da ka gina ubangiji baya kallon kalar mata da ka aura ubangiji yana dubawa ne zuwa ga me kake aiwatarwa wani irin aiki kake aikata shin aikin da zai sa ka samu yardar Allah subhanahu wataala ne kuma Allah yana dubin zuciya to eh ka yi aikin da yake sa mutum ya samu yardan Allah to da wace niyya ta yi shi sa annabi rahma annabi Muhammad yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa aiki da annabi Adam bai yi sai da niyya kuma kowane mutum da abin da ya kudurta a zuciyarsa sai annabi ya buga wani misali a hankalce ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya bar garin Makka ya zo garin Madina ko ya bar duk inda yake ya zo yayi hijira dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma koyi da annabin Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi Allah zai ba sa ladar hijirar da yayi kuma za a ba shi ladar koyi da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka karanta alqur'ani dan Allah dan neman yardan Allah sai Allah ya baka lada idan ka wa manzon Allah salati dan neman yardar Allah sai Allah ya baka lada idan kai istighfari dan neman yardar Allah sai Allah ya baka lada idan ka ziyarci marar lafiya ka sada zumunta ka tausaya mu wanda ke cikin halin haulayi ba dan a ce wa wane yana yi ba kayi ne ibtigha'an liwajhihi Allah dan neman yardan Allah wallahi Allah zai baka lada sai ce man kana hijratuhu lid-dunya duk wanda kuma yayi hijira dan duniya dan dai ya samu wani abu na rayuwar duniya aw imra'atin yankihuha ko wata matan da yake son ya aura ka tafi ne dan wani entire zaka karanta Qur'ani dan a ce ka ai wani na da zaƙin murya za ka zo kai wa'azi a cika ai wani ya iya gamsar da al'umma za ka kai ziyara ne a littattun a cika ai wani yana da ƙoƙarin ziyarar asibiti inda wannan manufar ka yi annabin allah ce fahitaratu ila ma hajar ilaihi abinda ka kudurta ne ko zaka samu za a yi cece kuce ne a fada amma ladan ka wallahi Allah ba zai baka ba shi yasa anan ana karantar da mu cewa ƴan uwa duk abin da za mu yi wanda cikin abin akwai neman yardan Allah a ciki to kai dan Allah shi shi kadai karka dan neman dan dan ka birge mutane wa ma za ka birge a duniya duniyan nan koda ka birge mutum dubu wallahi la'azim dubu hausa kake ba su ka sani ko baka sani ba da za ka birga mutum dubu a ce suna yin ka suna jin daɗin ka mu'amala da kai akwai wasu dubu daban wanda su in suka garka kai hau suke ci ribar nasu hayatun latudrak cewa kowa sai ka birga sa sai ka yi masa abin da zai ƙayatar da shi wallahi annabin Allah ma Allah bai bashi wannan damar ba don a dangin manzon Allah an samu masu adawa da annabin Allah har yau kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta to Allah ce man kana yuridu harsal akhirah duk wanda yake yin aikin sa dan ya samu lada a gobe alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha ranar dukiya da ‘ya'ya ba ta amfani ba wanda zai zo ya yi belin kansa da dukiya ba wanda ɗansa zai je ya tsaya gaban Allah ya belinsa Allah ce illa min atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya tsarkakakkiya wanda babu shirka da rai a cikin ta na daga cikin shirka jama'a shine kai kai aikin alkhairi dan ayyaba yin aikin alkhairi aikin da Allah ne ya ce a aiwatar sai kai wannan aikin dande a yi baka to wannan shirka ce Allah ya kare sai Allah ce wa man kare yuridu harsar duniya duk wanda yake son shi yana nufi watan abin da yake yi na lada na alkhairi yana yi ne don ya samu duniya don a yaba sa a dinga ambatansa ana cewa wane yana da kokari ai wane yana yi ai wane kaza wane kaza wane kaza baya nihin lahira a cikin abin da yake yi Allah ce nubtihi minha za mu bashi kadan daga wannan rayuwar ta duniya abin da yake son na duniyar Allah ce kadan za mu basa iya abin da Allah ya kaddara masa ne zai samu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kanatil akhiratu hammuhu duk wanda ya zamanto lahira ce manufarsa yana aiki ne dan ya samu dacewa da gidan aljanna a gobe alkiyama to sai Allah annabi ke cewa ubangi subhanahu wataala jama'a Allahu amrahu Allah zai tattara masa al'amarinsa duk abin da ya sawa gaba a rayuwa Allah zai bashi nasara Allah subhanahu wa ta'ala jama'a Allah amurahu Allah zai hada masa al'amuransa sai ce wa a tattahu duniya wahiyar rahiba duniyar za ta zo masa tana mai bukatuwa gare sa ba shi yake da bukatar da duniya ba ita kere masa sai zama to yana gudu ne duniyar tana bayansa sai ce amma wa mun karace duniya hamduhu wanda ya zama to shi dai kawai duniya ya samu ya tara ya gina gidaje ya auri mata ba tunanin alkiyama a zuciyarsa duk da gina gidaje da auren mata ba laifi ba ne amma shi dai burin ya tara dukiya a ce ai wane ya fi kowa kuɗi wane ya fi kowa gidaje cikin tawa wane ya fi kowa taka babban mota to manzon Allah yake cewa farraka Allah amrahu sai Allah ya raba masa al'amura sai ga gashi na ta nema amma babu kwanciyar hankali tare da shi babu natsuwa babu sukuni sallar ma wallahi ba zai ba cikin kwanciyar hankali sallan ba zai yi ba cikin natsuwa ya zauna da iyalinsa ya zauna ya hira ayi raha tana kallon sa yana murmushi ba zai samu ba sannan kuma annabin Allah ke cewa duniyar ba za ta zo masa sai iya abin da Allah ya rubuta masa amma wancan mai imani duniyar take nemansa shi kuma mutunan wanda sai sai duniya gaba shi ke neman duniyar kuma ba zai samu koyi ba sai abinda Allah ya rike ya rubuta masa a rayuwa jama'a wa man kana yuridu hadar duniya duk wanda ya zama to shi kawai burinsa watan duniya ce duniya ce to Allah yake cewa za mu ba shi kaɗan daga cikin abin da muka rubuta masa wa malahu fil akhirati min min nasib Allah ya ce an gobe alkiyama idan aka tashi kiyama Allah ya haɗa mutanen farko da mutanen ƙarshe aljannu da mutane Allah ce malahu min nasib baya da wani sakamako baya da wani ladar aikin da ya aiwatar domin duk abin da ya yi a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya sa an yabe sa ya tabbata a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu mutane guda uku akwai wasu mutane guda uku da su Allah zai fara hura hutar jahannama Allah ya kare mu mutum guda uku Allah zai fara sanya su cikin hutar jahannama kafin a sanya kowane irin nau'in kafiri da farin Allah zai sa a zo da malami ma'abuci alqur'ani sai Allah ya ce da shi tina ni'imar da ni Allah ne maka a rayuwa sai ce Allah ka ba ni ƙur'ani a cikin al'umma ana girmama ni abinda ake sayarwa da kuɗi mai tsada in na je ni za a yi min rahus za a yi min alfarma a sayar min da kuɗin da bai kai sa ba warin babana mahaifina warin mahaifina in ya gani yana girmama ni dalilin alƙur'ani in nayi magana ana saurare alfarma ta ko ina ina da ita sai Allah ce to ilimin da na baka na baka wani aiki ka aiwatar da shi ce Allah mun karanta Qur'ani mun taiwa mutane wa'azi Allah ce na ji haka ne kai wa'azi ka karantar to dan wa kai Allah ya ce sai ce wa Allah ya Allah nayi ne dan neman yardarka sai Allah ya ce da shi kazabta wallahi ƙarya kake yi kai da jin Allah ya ce kazabta ka san duk duniya ba wanda ya sa imin da ce zama to gaskiya Allah ya ce kazabta ƙarya kake yi sai Allah ce kayi ne don a ce wane makaranci ne wane ya iya wane kaza kuma tuntuni an riga an fada a duniya sai Allah ya kira yau mala'ikai ce ku kai mishi jahannama Allah ya kare sai Allah ya sa a zo da mai kudi sai Allah ya ce alhaji tuna nema da nema ka sai Allah tabbas ya min ni'ima ka bani kudi na gina manya-manyan gidaje na gina sai manya-manyan motoci na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce to me kai da kudin da na baka sai ce ma Allah mun gina masallacin ne mun gina makarancin ne mun tura wasu umara mun tura wasu aikin hajji mun sayi qur'ani mun raba mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ya ce na ji kayi to dan wa kai sai ce wa Allah na yi ne don neman yardar ka sai Allah ce ka zabta karya kake yi ka yi ne don a ce wane akwai ƙoƙari gare sa ai wane ya fi masu kuɗi kaza ai wane yana yi wane kaza an riga an faɗa cin duniya ba lada sai Allah ya ce wa mala'iku ko kama su kai shi jahannama Allah ya kare mu sai a zo da na uku shine wanda ya je wajen yaƙi sai Allah wanda ke da ƙarfi sai Allah ya ce da shi wani ta nema da nema ka ce Allah ka ba ni ƙarfi muna gubzawa mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ce mun ji don waƙai ce ma Allah mun je wajen yaƙi mun kashe kafirai mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ce na ji kayi don waƙai sai ce wa Allah Allah na yi ne don neman yardarka sai Allah ya ce ka zarta ƙarya kake yi sai Allah ya ce wa mala'iku ka masu kai shi jahannama annabin Allah ya ce wa'annan mutanen guda uku su ne tushen wutar jahannama wanda za a kunna wutar su Allah ya kare mu kaga ashe matsalar kai aikin Allah ba dan Allah ba to wallahi gwara ma kar kai duk aikin da Allah ya ce kai in dai za ka yi ne dan a ce kana yi malam hakura da wannan aikin wallahi babu alkhairi a ciki gware ka zauna ba ka yi wannan aikin ba shi ne wanyewan kalafiya a gaban Allah Allah ka arzita mu da ikhlasi a cikin ayyukanmu ya Allah duk abin da za mu yi don ayyama mu Allah ka hana mu yin wannan abu Allah ka ƙara mu da ikhlasi a zukatanmu to Allah yake cewa wa ma lahu fil akhirati min nasib a gobe alkiyama baya da wani sakamako ba wata lada da Allah zai basa daman yayi ne don a ce yana yi kuma an riga an faɗa shikenan al'amarin ya kare ire-iren wayannan bayanin jama'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sha maimaita su cikin qur'ani don jan hankalin al'ummar annabi muhammad Allah yana yi don Allah yana san mu da alkhairi na daga cikin abin da Allah yake faɗa a suratul isra'i Allah ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u ajjalna lahu ma nasha'u له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata wanda yake yin aiki dan neman mai gaugawa dan ya samu duniya ba dan kiyama yake yi ba Allah ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu zamu gaggauta ba sa abinda yake neman a duniya gurgudun abinda musu Allah muka ga dama ba gurgudun abinda yake bukata ba thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan Allah ce a ƙarshen al'amari idan aka wayi gari kiyama Allah ce za mu danna sa cikin wutar jahannama yana abun zargi kuma wulaƙatacce Allah ya kare mu duk wanda ya sanya duniya ce gabansa ya fifita duniya akan alkiyama ba shakka idan aka je kiyama wallahi sai ya walakanta idan Allah subhanahu wataala sai ce wa man qarada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulai kana sa'yuhum mashkura Allah ta kaga wanda yayi aiki dan kiyama yake nuhin duk abin da yake dan ya samu dacewa kasan ba akwai wanda shi baya taba tunanin mako masa gobe kiyama shi bai san wai bai ma tunanin wai shi in ya tafi kiyaman nan wai wani gida za a kai su tunda dai Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri to shi da cikin aljannatu ko san ila bai sani ba kuma ana bukatar mai imani ya zamanto ko da yaushe ya damu da gidan da Allah zai kisa a gobe alkiyama shin kana cikin ɗan aljanna to ƙara dagewa da aikin da Allah yake son na aljanna da ka tabbata ciki aikin ka da kake aiwatarwa ya ci karo da aikin ɗan aljanna ya kamata kai shine ka daina wannan aikin ka dawo ka bi aikin da ayan aljanna suke shi kenan kawai Allah ce wa man arada al-akhirah wanda yake nufin lahira da aikin da yake yi Allah ce wasa alaha sa'yaha bai zauna ba kawai yana burin aljanna a zuciya ya yi aiki tukuru ya jajirce ya aikata muna aiki Allah ce wa huwa mu'minun bayan aiki da yake aiwatarwa kuma ga tsabar imani da tsantsansa a cikin zuciyarsa da ce fa'ula'ika kana sa'ayuhum mashkura ire-iren waɗannan mutanen da Allah ce aikin suka aikata abun godiya ne Allah zai sa kanka musu dan yaba kyauta tukunci sun yi kuma Allah ya gani Allah zai ba su aljanna Allah ka ba mu aljanna amma dole jama'a sai kayi aiki imani kadai bai wadatarwa sai ka tsaya tsantsawar aikin kayi sa wallahi karka sa aljanna a ranka kawai baka aiki dole wannan na daga cikin rishin fahimtar Allah subhanahu ta'ala da kuma mummunan zato wa Allah mutum ya tunani ba Allah ya sa shi aljanna kuma idan ka ce wani kana son aljanna wani aikin kewa aljannan babu shi yasa ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin adda'u wad-dawa yake cewa duk wanda yake son aljanna baya aiki ya kamata a kai shi likitan mahaukata bincike sa dai yake da mutum da yake son ya ce mutumin da yake son ya samu ƴaƴa mutum ne yake son ya samu ƴaƴa amma bai yi aure kuma bai zina bai da aure kuma bai zina kuma yana son sai ya ce muku a ku jira in Allah da nan da wata uku ni ma zan samu dan da ko bai da bai da famata kuma baya zina dan Allah yanzu za ku dauke shi yace maka shi za a aiwa masa da bai da famatar kuma bai taba zina bai zina kuma yace maka nan da wata uku yana nan da wata uku za a aifa masa dan da ala sai ka ce a dare mai shigo mutun ne yace yana son kudi yana son ya tara kudi ya duka ya zama cikin masu kudin Niger amma kuma ba wani kasuwanci da ke kuma baya zuwa kasuwa bai kasuwanci ba abin da yake sayarwa kuma bai zuwa kasuwa ya zo da dai kullum ana zaune a dora wannan in ta sabka a dora sabuwa in ta sabka a dora sabuwa amma ba wani aiki da yake yi kuma son yake faɗi haka tashin lissafa masu kuɗi har ma ya ce fa'aran ma in na samu kuɗi ka dinga tafiya aikin hajji ke nawa a iska ne an yi wani mai kudi an yi wani mai kudi wato shi kullum cikin tsamar nema yake ba lokacin da yake na azgashi zaune zaman banza to akwai wasu matasa wasu samari unguwarsu fadar sa daban ta rana daban ta yamma daban to bawon allah na in ya biyo da mota sai ya gana sai ce alhaji musa su alhaji muna zuwa suna mana suna nan baya gare su suma ba sai ya ce gona ba a nan dai ba za a samu abin da za mu don dole sai an yi تريد النجاح ولم تسلك مسيلته إن السفينة لا تجري على اليبس yace kana son ka zaman tuwa ne amma baka kama hanyar zama wani ba yace ji da kyawu jirgin ruwa bai tafiya saman kwalta jirgin ruwa baya tafiya saman kwalta haka ne Allah ya datar da mu shine Allah yake cewa fa'ulaka kana sa'ayuhum mashkura aikin da suka aiwatar abun godiya ne Allah zai saka kamsu da aljanna haka Allah yake cewa afman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawm alqiyamati min almuhtari shin misalin yanzu wanda wanda muka masa alkawali alkawali na gaskiya cewa in ka kyautata aikin kai dan Allah Allah zai baka kyakkyawa shine aljanna kuma za ka haɗu da wannan abun sai Allah ce kamar mata'ana mata mata alhayatid dunya yanzu kawai ɗaya yake da wanda shi kawai baya da tunanin lahira duniya ce a gabansa kuma muka je da shi duniyar muka bashi duniyar Alhaji sannan kuma a ranar tashin kiyama yana cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai halartar da su a cikin wuta Allah ya kare mu a suratu ali imran Allah ya ce afaman afaman taba'a ridwan Allah kuma ba bi sakatin min Allah yanzu shin wanda ya kama tafarkin da yake yake neman yardan Allah a ciki dai yake da wanda duk abinda zashi sabon Allah ne yanzu wanda yake kokarin ya dace da ayyukan alkhairi yana yi da ikhlasi kai wallahi jama'a akwai masu yi dan Allah ka tarukun Allah ya arzuta ka da yi dan Allah ɗaya daga cikin magabata yana gwamnan yana shugaban ƙasa na wannan lokacin akwai wani abu da ke faruwa duk wani talaka malam kawai sai ya taso so ba sai ya tarar da buhun alkama da gwangwanin mai a bakin gidansa ba a baitin malin ƙasan ba ba a cikin dukiyar da Allah ya masa aka ta bincika wai a gano wake wannan aikin aka rasa ganewa ƙarshen al'amarin radda Allah ya masa rasuwa da aka zo masa wankan gawa sai ga gabarsa guda ta ɗanyi tagara sau da ɗaukar kaya kuma alhali shi ne shugaban ƙasa a wannan lokacin sai aka bancewa shi duk aikin da ake na hidima wa al'umma shi ke yi umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda ya ce ba a taɓa rikan gantun aikin alkhairi ba ba ce abokan siddiq ya rigaye ne a kai ya ce wata rana ina kewayawa cikin garin madina sai daga wata mace a gehen gari sai na tarar da wata mace a gehen gari tsohuwa ta manyanta sai nake tambayar ta take cewa ai ita ƴaƴan da sun rasu wajen yaƙi sun yi shahada to yace mamman yanzu ya ake yi kina samu abu da ci akwai wani bawan Allah da ke kamun abinci waye da tsakanin mu ne da shi kuma tsakanin mu da Allah subhanahu wataala ne yayi ayace to bari ni ma da karce ina ai yana yarda yaka a kullum ya zo da abincin sai ya tarar wancan ya riga nesa ya ce kai sai na gano wake yin wannan aikin alkhairi aikin alkhairi fa ne baya son a nuna kawai koyewa yake kuma ɗaka taɓa ce na rantsi da Allah sai na gano ke wake wannan aikin alkhairi ya zo ya tarar tsoko an kamata abinci an kamata furin abu abin darar ruba ga kuma an share mata ɗakinta an gyara mata gidanta abin ya bashi mamaki ya ce yau kanmu ya ce yau dai da ikon Allah sai na gano mai yin wannan abun ana haka sai ya haye wata bishiya wata itaciya ce sai ya ga wani mutum ya lullube cikinsa ya rufe huskarsa ba ma ya so a gansa ya ce sai na dira a kansa ina dira a kansa da yake kasan umar akwai haiba kuma ga ƙarfi ya ce ina dira a kansa da na buɗe wasu sai na ga abokan siddiƙi ne ina dubawa sai na ga abubakar siddiq na ce yanzu abubakar nan ma ba za a ɗan bari ba mu ɗan samu ma mu samu wannan ladar ta ko ina kun tare ta ko ina kun tare to haka ake son mutum ya zama to yana kokari a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nahl Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fi فهم فهم يعمهون فأولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون أيونس التي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون duka dai wannan ayoyin Allah yana nuna cewa akwai bambancin tsakanin wanda zai yi aiki don Allah subhanahu wataala da kuma wanda zai don neman ya rayuwa Allah ya ce akwai bambanci aya ta ta kusan ƙarshe a lisai Allah ce man kana yuridu thawabad duniya fa inda Allah thawabud duniya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira duk wanda yake son lada yake yin aiki don dai a yi ba su a duniya to Allah ce ji da kyau Allah shi ne wanda ke yabawa a duniya kuma da kiyama in duniya kake bukata sai Allah ya baka in kuma kiyama kake so Allah yake zai baka domin da duniyar da lahira duka a hannuwa suke a hannun Allah subhanahu wata'ala suke Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu haka Allah ke cewa wa ma lahu fil akhirati min min nasib ba sa da wani rabuwa a gobe alkiyama ya Allah ka sanya muna cikin masu rabuwa a gobe kiyama sai Allah ya ce
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimin lahum 'adhabun alim Allah ya ce am lahum shuraka shara'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin ko su mushrikan maka kafirai suna da ababen bauta da suke shar'anta musu addini suke halitta musu halal su haranta musu haramun shin suna da wani ubangiji da yake shar'anta addini amlahum shuraka shuraka ana ana nufin aliha ko suna da wasu alloli ne shara'u lahum min addini suka shar'anta musu wasu ababe a cikin addini aka ce an shar'anta wani abu shi ne a ce ka yi ka za halal ne kamar ka za haramun ne to Allah ce ko suna da wasu ubangijin ne wasu ababen bauta da suke shar'anta musu addini shi sa duk duniya babu wanda yake shar'anta addini sai Allah subhanahu wataala shi karan kansa annabin Allah biya wahayi ne ake masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda manzon Allah zai faɗa wallahi wahayi daga Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta to Allah yace wai amlahum tambaya ce Allah yake wai shin ko suna da ababen bauta da suke shar'anta musu wani abu na shari'a su halitta musu halal su haranta musu haram kusa akwai mutane suke halitta ababe akwai masu haranta ababe duk wanda ko da mutum ne duk zamansa malami in har zai halitta abin da Allah ya haranta to ya zama to abin bauta duk wanda zai haramta abin da Allah ya halitta ya zama to abin bauta ba wanda ke cewa abu kaza halal ne sai Allah ba wanda ke cewa abu kaza haram ne sai Allah subhanahu wataala amma ka ce abu kaza halal ne to akwai bukatar ka kawo dalili sai da kuma ka'ida ta malaman usulu suka ce al'aslu fil ashiyayi al'ibaha asali cikin tushen komi halal ne sai abin da musulci zai ci haramu ne jiya na faɗa cewa ababen da Allah ya halatta muna sun fi ababen da Allah ya haranta muna abin da Allah ya halatta muna mu yi ko mu ci ko mu sha ko mu mu'amala da shi sun fi linka so a fiye a ilga bisa da abin da Allah ya ce kada mu yi jama'a mun fahimta to dama ai kuma kullum hikimar Allah ya ce a yi ko a bari don Allah ya jarrabe mutane ne shi karan kansa annabi adam da Allah ya sanya shi aljanna da aka halitta masa komi aka ce shina da komi duk abin da yake bukata in aka ce komin komin ne malam ba in ka ji Allah ya ce komi to komin ne ba sai aka ci abu guda kan yayi an haranta masa shi shi ne kare ci wannan itaciya to kuma kullun in ba ka nemi taimakon Allah ba ko to ba abin da shidan yake kawata wa mutum sai abin da Allah ya haranta masa yanzu fa wani zaga sai yana bibiyar matan banza yana bibiyar matan banza da za a zo a aza wa'annan matan banzan da yake bibiya da matarsa ta aure sai ga wallahi azim duk abin da ake nema na kiyamaci Allah ya bai wa matarsa da za a zo a da za a zo a aza to ko alalabe mutum ba zai dauki waccan kucakar da yake bibiya ba amma saboda rishin sanin ciyan kai da rishin sanin alƙibila da kuma irin sanin rishin sanin waye Allah kasan ibn al-qabi ke cewa na daga cikin abin da yasa dan annabi adam yake samu Allah saboda bai san waye Allah ba na daga cikin abin da ke sa dan annabi adam yake saba ma Allah saboda bai san Allah subhanahu wa ta'ala ba yake daga cikin sifar mutum ya gane cewa shi mai jin tsoron Allah ne akwai imani a zuciyarsa ka samu dama ta sabon Allah sai ka auna za ka yi sai ka cewa fa kana iya kana cikin wannan aikin ko ka mutu ba an samu matsala kuma yanzu duk abin da ka aiwatar na ibada na alkhairi ya tashi a tutar babu domin innamal a'malu bil khawatim ana dubin karshen al'amarin ne Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri to Allah shine wanda yake shar'antawa Allah ya haranta masa cin wanne ya dace ne dan a jarraba sa to Allah ya sanya halal da haram ne saboda Allah ya iya bambanta Allah ya sani amma din abu da mutane saboda ababina na ibtila'i na jarrabawa sai Allah ce walaula kalimatul fasl ba dan da kalma kaddarar Allah subhanahu wata'ala ba cewa za a mutane hisabi ce kalimatul fasl kalma ta rarrabewa ta za a mutane hisabi ya ce hisabi ba shine a auna aiki kowane ɗan annabi adam ladarsa da kuma zunubinsa kuma allah ya binciki kowane ɗan annabi adam daga radda ka balaga zauwa mutuwarka sai allah ya tambaye ka kuma allah zai a tambaye kowannenmu akan ababe guda biyar sai kowa yawa allah bayani su wallahi ba wani mutum da zai tsaya gaban Allah a filin kiyama da za a masa hisabi face sai an tambaye sa akan ababe guda biyar abu na farin za a tambaye ka rayuwarka gabaɗe a ina ka ƙarar da ita Allah zai tambaye ka samartakarka a matsayinka na saurayi a ina ka ƙare samartakarka Allah zai tambaye ka lokacinka mi kai da shi Allah zai tambaye ka kudinka a ina ka samu kuma a ina ka sanya Allah zai tambaye ka damarka farag mi kai da wannan damar rayuwarka gaba dai a matsayin shekarunka gaba dai za a doka a yi a yi maka hisabi a kai shekarar ka a duniya to duka a wannan rayuwar mai kai na a zo a gani a cikin addinin Allah wace irin gudunmuwa ka bai wa addinin Allah wani ci gaba ka kawo wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka san akwai wanda shi mutum da yake balan jami ba taba karuwa da shi ba ta kowane bangare a cikin malamai ana samun wa'innan mutum ya yi karatu amma ba wanda zai karuwa da shi cikin masu kudi ana samun wannan Allah ya ba su kudi shi kansa bai ci ba sai da shi ta gadin wannan kudin ya mutu a gadi su suka fi yawa ko a cikin masu fikira akwai wanda Allah ya ba su tunani amma bai taba ba wanda ke amfani da wannan tunanin nasa ba kuma abin da ya kawo na cigaba da al'umma to Allah zai tambaye kowanne rayuwarsa sannan kuma Allah ya tambaye ka kurciyar ka matsayin ka na matashi lokacin da kake matashi kaga saurayi wani abu ka gabatar wa Allah shi yasa kaga duk duniya abin da ake ruda an fi so a kawo matasa da an samu matasa to an kayabi yanzu duk inda ake wata bandala za ka tarar da matasa sun fi kowa yawa duk inda ake wani sabon Allah za ka tarar da matasa sun fi kowa yawa kuma haka duk inda ake aikin Allah za ka tarar da yanzu matasa sun fi kowa yawa haka ne to amma dai kullum na Allah karanci suke yi kuma kowa sai wa Allah bayanin kudinka ina ka samu kuma ina ka sanya a ina ka samu kudin ta wace hanya ka samu su sannan kuma mi kai yi da kudin mun bai tamar ina ka samu wace hanya ka bi ka samu kudin to kuma a ina ka sanya su ina rance muku da Allah da babu wani ubangiji bayansa duk mai gaki da mutum ya sanya ya shiga ya kallon izzar so na rance da Allah sai kawo Allah bayani duk wani sayari da ka ko da kudinka kudin da ka je kan wahala kai kwadago ka samu ka sauke kyauta hausa indiya ka kalla billahi alladhi la ilaha illa huwa gaban Allah sai kawo Allah bayani duk abin da kalla ga su akwai ba in ana kwallo fashi a rama labu yake kallanta a portable labu yake kallanta direct yake kallo amma bai taba kallon wa in ya gawa sai shi ya gano ustazai ne shi ba ustazu bane sai gane ba ustazu bane in aka danna sa cikin jahannama Allah ya kare wallahi sai kawo Allah bayani lokacin ka gaba dai sai kawo Allah bayani idan ka kare lokacin ka duka idan aka fi da sallar da muke yi gaba ɗai in an jima a masallaci minti goma to minti goma so biyar minti hamsin ba a yi awa ɗai ba allah ya maka awa ishirin da hudu a wuri sauran awan nan sha ishirin da uku sai kawo allah bayani na ƙarasa da su sai ka tarar da mutum ya share awa uku malam jami'ai na kallon kwallo na rantsi da allah bai yi dokan littafi ya minti biyar yana karatu amma awa uku har da fada an tare masa wai shi wai an tare masa har da ɗan ƙwallon faɗa ko ya yi rate bai sa bi ba yau ba gaje ka sanya kai Allah za ka yi wa Allah bayani Allah ya rufa muna asiri Allah ya samu wani lafiya to Allah ce walaula kalimatul fasli ba dinda ƙaddarar Allah da ya kunta cewa ba za a taɓa kowa ba a duniya zai yi mutane istidraji sai an je kiyama a yi ma kowa hisabi Allah ce lankuriya bai da hujjatini Allah ya musu azaba saboda Allah ba abin da ya tsana kamar ya ga ana bota wani wanda ba shi ba ba abin da Allah ya tsana kamar Allah ya ga ana bota wani wanda ba shi ba Allah ya tsani wannan zunubi ne mai girma kuma cikin abu guda muku masu halakarwa kamar da magana ce ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu halakarwa abu na farin da annabin Allah ya ambata sai ya ce ashirku billahi abu na farin lamba wanda yake halakar da mutum a rayuwa in kana sa ga mutum ya halaka shine shirka wa Allah subhanahu wataala kuma abin ban haushi abin matakaici mafiya yawan mutane yanzu sun zama to mushrikai mafiya yawan mutane sun zama to mushrikai ba ka gane mutane na da imani ko ko mutum na da imani sai Allah ya jarrabe sa sai gano ashe mushrikai ne a ranar ba mu yana cewa ba akwai a wani gari da wani wani malami yake ba da yake ba da magani da sunan malanta duk da ba malami bane zindiqin arni ala jami'in ta kai abun ako inda ba su abun ya faru da su sun je neman magani dabbar malan shi wannan arnan zai sa a yanka a baiwa mutum jin ya sha a baiwa mutum nan garin nan garin akwai wanda ke bani labari ce shi ya san matar da Allah ya ba ta diya guda biyu yaran ba su saurin aure ba sai ta ga wani cikin ɗan nazuru fa ɗan nazuru ta gansa take cewa ai wata yin addu'a saboda su samu su su yi arme a ƙarshe kawai yayi lalata da yaran kawai ya wucewa ne saboda ɗaukar ɗaukar sakara ce ya ce dole maganin da za a yi sai an samu sai an yi kwanciya da su kuma ya kunce kaya ne ya wuce wallahi ya barta da aiki kai mutane ba mafiya yau akwai yanzu da mutane da sunan malamai kuma suna kira zuwa ga ta'awar sunna sai ka ce a ce wai addu'a sai ka zo ai maka kuma sai ka bi ai akwai wani laƙani wai akwai wani laƙani da ita malama take da shi ko malamin yake da shi hatta ka yanzu malam a jabir cikin ahalin sunna mu ba akwai wanda istikhara ma sai ka zo ai maka istikhara sai ka zo a yi maka aro a yi maka salloli ko kuma mutum ya zo wajen tambaya ce malama yana da tambaya ko malama yana da tambaya a baka za su ya ce to je za a yi maka istikhara wai shi malami shi ne zai tashi cikin dare ya yi adadin akwai rakoyin da zai yi sai ce ai ya gano maka abu kaza a race da Allah dun mai wannan aƙidar ya rabu daga musulunci wallahi kahiri ne ba na tantama akan kafiri ne kai ba shi in ka tsaya kana tantama kafircinsa kai ma ka kafirci in ka tsaya kana tantama kafircinsa kai ma ka kafirci sau da malam ya azan bihin lahani abinda Allah bai yi umarni da shi ba ana raba Allah da bayan Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda aka ba mu labari shi malami ne yana karantarwa yana da'awar suna yake wa'azi ƙarshe Allah ya jarrabe sa da rashin lafiya aka yi magani ba a dace ba me ya faru dange suka ce masa dole wannan abin fa kayan gida ne sai a yi masa girka kayan gida ne sai a yi masa girka ‘yan uwansu da ta masa nasiha wadda ke yaye shirka ce kabirci ‘yan wanke cewa a'a ai in ba an yi girkar ba to ba za a samu saukin al'amarin ba a ƙarshe malam an lullaba masa wannan zanen kahircin Allah ta ke kaɓi rayuwar shi ya ci gagarin kudin to kullum mai imani shi ba in zai abu da dubin cewa ba kan aje ta wuce a ciki Allah ya kare mu sallah ce wa inna zalimina lahum azabun alim tabbas azalimai suna da azaba mai radadi a gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce
والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
Allah ya ce tara zalimina mushfiqina mimma kasabu zaka ga kai annabin Allah ko kai mai sauran karatu azzalimai mushfiqina mimma kasabu suna tsorace a ranar tashin kiyama game da abin da suka aiwatar game da abin da suka aikata a duniya idan aka tashi alkiyama duk wanda yayi zalunci duk wanda yayi kafirci duk wanda ya shirka duk wanda ya ci haƙƙin wani a rayuwa to idan aka je kiyama Allah ce mushfiqina mimma kasabu suna cikin tashin hankali game da uban tsoro bisa abin da suka aiwatar a duniya saboda dole sai Allah ya musu hisabi duk wanda ka ci dalar shi a duniya idan aka je kiyama wallahi sai kai amanta duk wanda ya aminta da kai ya baka amana ka ci amanar idan aka je kiyama sai ka mayar masa Allah shi ya muna jama'a lahiran nan akwai bayani wallahi lahiran nan akwai bayani wasu ka iske wai a ɗauki matsayi haƙƙin al'umma a ɗora ka a ɗora ka haƙƙin al'umma kuma ka zo ka waware kuɗin al'umma yanzu misali a nijar kiyasin gwamnatin nan aka ce mu miliyan 25 ne to ko da kwaldef ko take ko kungiyar take binkido masu laifi ko da batun amso kudin ba ka sha a nan idan aka je kiyama duk wanda ya ci kudin kasar dan nijar dan nijar kinan miliyan 25 za su so gaban allah su kawo karasa wajen allah subhanahu wa ta'ala kuma na rantse da Allah sai ka karbi kira ba ruwan Allah da farciki ku da dika kariya nan duniya kake da farci da dika kariya gaban Allah ke horar hula ce dole ka zo ka amshi baya kuma dole ka fito kudin idan ka zamanto baka da aikin da baka da lada zinibban wa'annan za a dora a tura ka jahannama Allah ya kare mu daga tun wani ma ku mai do kudin mu wallahi muna ba ku shawara tun a duniyance ku mai do kudin mu wallahi ta yi watakila mun yahi amma ya ga je kiyama wallahi wanda ya ci lamun bayani ba yanzu fa wani na can ƙauyen su wanda zai sha faru wanda zai sha malam jabir wallahi al'azim wanda zai sha mamu akwai garuruwan da fa yanzu cikin azumin nan wallahi al'azim mata karfe ɗaya na dare suke tafiya rijiya karfe ɗaya na dare ake tafiya rijiya don a samu ruwan da za a yi amfani da su gobe ta yanzu duka ka tattare wa'annan kuɗin wa'annan bayan allah ke sama da su akwai garin da fa wallahi hanyar tafiya babu in ka tafi ire-ire wa'annan yan bariki su arama suka je sai an sha mutum bikitago saboda gajiya su ciyon baya wallahi hanyar ba ta yi hanyar ba ta yi duka ka tattare kai sama da su ilimi da kiyon lafiya ne yanzu ka je likita ka ga abin mamaki sai ka zo allura masu a ce maka babu wai gam kinin da za a sa gam wai sai a ce maka babu duk kun tattare kudin da ku sama da su wallahi gama wannan ta banza gama wannan fa a ce maka babu to ina kudin kasan da ake hita birje da ake sanyawa na kasa an yi sama da shi wani abun ban haushi yake bani ko a wannan ta kasar duk ya ga ce maka mutum ya kai matsayin DJ ko secretary a kasar nan yana da wuyan shiga aljanna wallahi kusan dalili da kudin kasar nan ake biya su wa'annan ma'aikatan amma abin ban haushi ka zo ka iske su kare ta wasu babu kowa biro karfe takwas akwai wanda ba sai karfe goma ya zo biro karfe goma na sahe ana shiga aiki karfe takwas ya jama'a Allah shi ruha muna asiri lahiran nan akwai bayani Allah ce to tattaran lazina zalamu kaitar zalimina mushriqina mimma kasabu za ka ga azzalamai mushirikai a ranar tashin alkiyama suna tsoraci game da abin da suka aiwatar saboda hisabin da zai biyo kuma da azabar da Allah za shi musu sai Allah ce wa huwa waqi'un bihim ba shakka wannan hisabin dole sai ya abuka akan su sannan kuma azabar sai Allah ya musu ita sai ce wallazina amanu wa amilus salihat amma masu imani suka aiwatar da aiki nagartacce a duniya Allah ce fi rawdatin fi raudatil jannat suna cikin raudat in kaji an ce rauda wato shine gona mai itace da yawa kuma sai aka ce raudatil janna wani lambu na gonaki suna cikin wani lambu na gonaki wanda ke ciki yana ganin abin da ke waje amma wanda ke waje baya ganin abin da ke ciki ita fa aljanna in kana ciki kana ganin abin da ke waje amma wanda ke waje baya ganin abin da ke ciki sai Allah ya ce lahum ma yasha'una su wa'annan masu imanin ko Allah ya sanya muna cikin su Allah ta sanya muna ciki Allah ya ce lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke bukata cikin aljanna ma yasha'una lahum ma yasha'una duk abin da suke so Allah ya ce mun tana da musu kayan furi da aljanna babu wanda zai saya ba kuma wallahi ba a samu su taki na can aljanna ba su da takewa ba wani angire da ake samu sunanan lokacin da su bai yi ba a sun san lahiya lau ne ba sa wasa wani rashin lafiya duk abin da kake da bukata a aljanna allah ya ce akwai ga ruwa ƙorama gare ka ta madara da ta zuma ga ruwa farare tas kuma ga ta giya kuma allah ya ce giyan fa ba ta sawar maye ba ta sa mutum ya bugu ga wildanun mukhalladuna an aje maka daga take abin da fi komi dadi shine yardar Allah subhanahu wataala Allah bai ƙara shi da kai har abada sai Allah ce lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika huwal fawzul kabir Allah zalika huwal fadlul kabir Allah ce wannan shine rabo mai girma Allah ya bayyana mutum aljanna Allah ce shine rabo rabo mai girma sai Allah ce ya ta karshe ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنات إن الله غفور شكور
Allah ce zalika allazi yubashshiru Allahu ibadahu ibadahu allazina amanu wannan fa busharar mai girman tace abinda Allah yake wa bayinsa nagartattu masu imani albishir da shi shi ya cewa ka yi haƙuri da duk yadda za ka samu kanka a rayuwa amma kada ka yarda ka yi asarar imaninka domin idan aka je alkiyama ala ce fi raudatil jannat kuna cikin ko muna cikin watan lambuna na aljanna ga dausayi ne na aljanna duk abin da kake bukata Allah ya ce akwai to Allah ya ce wannan ba abun ne aljannar Allah yake bayo sa albishir da ita shi fa Allah shine wanda ya jibinci lamarin gina aljannan nan ba wani da ya kama ma Allah wajen gina ta kuma abin da zai kayatar da mu ako game da aljannan nan Allah ya sanya ta lubnatun min zahabin wa lubnatun min fidda eh lubnatun min zahabin wa lubnatun min fidda bulon da aka gina aljanna ba wani injiniya da zai zo ya ce bata gino ba wallahi Allah ne ya gina kayansa da kanta da kansa birgin zinariya da azurfa haka Allah ya tsara aljanna birgi birgin aljanna zinariya ce da azurfa da shi Allah ya yi na aljanna da kuma aka ida sai Allah ya sanya irin wuraren shakatawa sanya ya tsakuwa diamond ce aka shimfi aka watsar diamond wanda fa diamond aka watsar sannan kuma a aljanna babu wanda zai kai ɗinki wajen tela balanta da masa koren dewu babu wani tela da zai koren dewu a aljanna e duk tela ya ta yi hutu duk wani tela a duniya malam ya ta yi wajo kowa ya ta yi hutu abinda kake da bukata na tufafi allah ya tanada maka yadin allah ya sanya akwai iya matsayin iya kudinka iya shagalinka kaifai da za ka ga mutum da riga da tufafi cikin aljanna sai ka ji rigar ta birga ta nan take Allah zai sa maka koma da kin wannan rigar kuma har ta shiga cikinka an kare wallahi kana ganin abu ya birga ka kawai kai ma an baka shi an kare la ilaha illallah ha Allah ya kai mu aljanna da rahamarsa amma wallahi akwai ciye-ciye da shaye-shaye kuma abin ban al'ajabi ko ba wanda zai ce ta ce ya ce ya ce karfin cikinsa ko kuma an samu matsalar olsa yana da olsa wannan abu bai masa komi na maka cikin aljanna babu wani aljanna babu liktafa babu liktafa na tana maka ordonance babu kowa ya ce hutu kawai ka more ka ci kaji ka sha madara wallahi ka ci kaji ka sha madara Allah ya kai mu kasan madara ai yanzu madara shugaban kasar nan yake sha ba ba take da madara muke sha ba kai ba ma shinkafar da fada yake ci ba irin ta bace ba to walillahi almasalul a'la ya kake tsammanin a ce ga arin abin da Allah ya tare dawo bayin sa na gertattu masu imani ai abin da ba za a iya baka labarin ba sai dai in an shiga ko shi yasa ina jin tsoron fa malam Jabir in aljin su kai karan malamai gaban Allah saboda bayanin da fito fili ba saboda balacin da ba a iya faranta wasu ta gaba daya to Allah ya samu wani lafiya to kuma lokaci ya yi ayar wace ilima kenan gobe sai mu tashi a in Allah ya kaddara muna fatar kaga za mu kwana cikin aljanna kenan insha Allah mu haƙura mu kwana cikin aljanna Allah ya datar da mu abinda muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan ibada da muke ta azumi Allah ya biya mu bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya gafarta mu iyayen mu kurakuran su Allah ya rufa mana asiri duniya da alkiyama ya Allah duk bai son ganin bayan mu Allah ya masa bayan mu a masallaci ya Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka ƙara muna ikhlasi a cikin ayyukanmu ya Allah ka raba duk abin da za mu yi na riya Allah ka haɗa mana shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته